نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بين هكا إمواء السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuis nepa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba ɗaya ga watan rajab hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya domin fara karatu a cikin wannan littafi mai suna risalatun fi sujudi sahawi wanda babban malami فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يولف رحمه الله تعالى منا روقون أبنجي تعالى mawallafin wannan littafin Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka, mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta kamar kullum dai muna marusu roƙon ubangiji ta'ala ya sa dukkanin karatuttukan da muke su zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba kamar yadda muka alkawarta in allah ya amince bayan da satin da ya wuce muka kammala karatu a cikin muhtasar na siffar sallar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai muka ce za mu biyo bayansa da wannan littafi da yake magana a kan abin da ya shafi sujudar rabkanwa a cikin sallah kamar yadda muka faɗa ko muka fara faɗa ranar lura da yanayin da muke ciki yanayi ne da sujudar takan yanzu dalilan da sukan sa rabkanuwar masu ke ta yawaita bayan sun yi wa ma ƙaruwa suke ta yi mutum shi kaɗai ma zai zo shiga sallah kawai ya rasa ma a ina yake eh yana sallar ya rasa yanzu a wace raka'a yake ko sallar ma mutum yakan iya manta wacce ma yake yi ina ga yana faruwa shi yanzu a zahar yake ko la'asar ma ya ma manta wani ma yakan zo sai ya kwanta kawai sai ya tuno a shefa bai ma yi sallah kaza ba saboda yanayin da ake ciki sai muka ga yana da kyau mu bibi maganganun malamai yadda suka karantar sakamakon yadda ko bisa dogaro da yadda suka karanto suka ciro mana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan daga cikin abubuwan da idan hakan ta faru ya za mu yi mu gyara sallar tamu Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora kamar yadda muka ce za mu bibi wannan littafin ne mai suna risalatun fi sujudi sahawi wadda babban malami fadilatu sheikh muhammad bin salih al'uthaimin ya wallafa muna roƙon ubangiji ta'ala ya masa rahama ya gafarta masa da shi da mahaifansa da malamansa ga baki ɗaya mu kuma ya amfanar da mu da abin da za mu karanta sai dai sai yanzu na lura da wani abu bambancin bugun da yake hannunmu ni na hannuna akwai ta'aliki da babban malami fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan ya yi masa shi ne mai littafin da muke bi na sabuwar tafi na la'ilaha illallah to ya yi ta'aliki sai na ga muƙaddima shi ya kawo ta ƙarƙashin ta'akikinsa ko ta'alikin nasa dole ya yi muƙaddima wadda ita kuma babu a wannan shi kuma wannan na hannunmu kawai ya fara daga muƙaddimar shi mawallafin ne za mu tsallake ta mu ɗauki wannan ko za mu bi wannan sai na ga yana da kyau mu biyo ta ɗin saboda na daga cikin abin da malamai suke cewa ma in son samu ne dama duk littafin da za ka karanta ka san waye mai karanta littafin ai mawallafin littafin dan na daga cikin abin da zai baka haske sanin waye mai littafin ka san kai tsaye ingancin littafin idan malamin dan bid'a ne ka san littafin dole a samu bid'o'i kata-kata a ciki idan ahlus sunna ne to ka san da a samu sunna ne a ciki ita zaka furin jayar da tunaninka akai Allah madaukakin sarki ya datar da mu na daga cikin hikimar da yasa zamu bi din duk da shi fadilatu sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin ba koyayye bane ba ina ga wanda tafsirin da muka yi yaushe ne ma na manta tafsirin da muka yi na yamma a shekarun baya a masallacin kofar gidan barde yana ga wanda suke gurin za su ji ina yawan kwatin references da uthaymin uthaymin uthaymin saboda akwai tafsirinsa da ya yi ni dai na bugun mujalladi shida ne sannan kuma yana daga cikin tafsiran da yake matukar kayatar da ni ne in ka cire abuwa'ul bayan na ashanƙiƙi to idan ka ɗauki Uthaymin ya dinga fito maka da muka da suke ƙarƙashin aya kenan sannan kuma idan ya ɗauko ma aya yadda mai abuwa'ul bayan yake haka zai ta ciro ma ita ya ɗauko ma waɗanda suke fassara wannan ayar haka zai ta yawo da kai a ƙur'ani ya ɗebo masu ya kawo maka idan ya gama kuma sai ya ɗauko maka wannan ayar ga fiƙihun da yake ƙarƙashinta sai ya jero fiƙihu tara a ƙarƙashin aya wata ya jero guda shida kamar yadda mai taisirul karimin rahman na yayi ya kawo ai al-sauru tafasir na abubakar jabil al-jazairi shi ma yana da wannan tsarin to haka usaimin ya tsara tafsirinsa akwai kayatarwa sosai har gobe inda abu ya shafi aya ne neman mai hukuncin ta kunsa gaskiya na kan ji sha'awar kawai mutum ya tafi ya neme shi zai ga yadda ya tafitar da hukunce hukunce a ciki Allah ya datar da mu na faɗa haka ne don na san Allah da wani kafin rana ya ce ma ya saya Allah ya datar da mu eh akwai mai guda ɗaya da aka tare shi eh kaga zai saukin saya Allah ya datar da mu malam yace muqaddimatul muhaqqiq a wannan ga muqaddima ta shi wanda ya tahqiqin littafin shine wa Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ina ga wannan mukaddimar ma ya kawo wannan haka ne babu bukatar mu ce za mu tsaya fassara ta saboda allitafan da muka yi a baya duk akwai fassaran wannan mala yace wa ba'ad bayan haka fa hadhihi risalatun mukhtasara yace wannan wani wata takaitacciyar sako ce bi ma'ana wani takaitaccen littafi ne fi ahkami sujudi sahawi game da hukunce-hukuncen sujudar rabkanuwa fi salati a cikin sallah wa hiya ma'akhtisariha mal yace ita wannan ko wannan karamin littafin tare da takaitu wannan tata jami'atul lil ahkami wal halat ta tattaro hukunce-hukunce da kuma halaye ma'a darbil amsal tare da buga misalai litaqaribil ghayat domin kusanto da manufofin manufofin me abinda za a yi magana na hukunce hukuncen sujudar rabkanwa din injin me ta hakikin littafin kenan wa qad salaka fiha muallifuha ash-shaykh al-allama Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen maslak al-ikhtisar yace hakika mawallafin wannan littafin ya bi salo ko ya ɗau hanya hanya ta takaitawa a cikin wannan littafin wane ne muhammad bin salih al-uthaymin ya bi hanya ta takaitawa ma'a darbil amsal tare da buga misalai kamar da insha Allah zamu gani a ciki yace litakuna aqraba fil isti'ab ko litakuna aqraba fil isti'ab domin ita wannan takaitacciyar littafin ya zamto ta fi kusantowa wajen fahimtar ma'anar ita wannan topic da za a yi magana bi ma'ana sujudar rabkanuwa ɗin wa awdaha fil bayan sannan ta fi kuma fayyacewa wajen bayani wa ashmala fil ardi sannan ta fi tattarowa game da abin da ya shafi ma'ana ko bujiro da ita wannan littafi ɗin ko aiwatar da wannan littafi ɗin Allah ya sa muna tare وذلك لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها للمسلمين yace malan yayi wannan ne saboda tsananin bukatuwa zuwa ga sanin hukunce-hukuncen sujudar rafkanwa a wajen wa musulmai qala shaykh rahimahullah malamin yace Allah ya masa rahama la siyama lil a'immati alladhina yaqtadi an-nasu bihim musamman ma ga jagororin da mutane suke koyi da su وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم sannan kuma suka ɗauki nauyin matsalolin da suke faruwa a cikin sallah matsalar da take faruwa a cikin sallah ta sujudar rafkanuwa ɗin wajen bin shari'a ko abin da aka shar'anta a cikin sallolinsu allati ya ummunal musulmi na biha wanda suke limantar musulmai da ita wa qad ahbabtu shi mai ta haƙiƙin ya ce haƙiƙa naso dalalatan alal khairi wa irshadan ilaihi almusharakata fi ta'arifi biha wa taqribiha naso a babin nuni akan alkhairi da nusarwa zuwa ga alkhairin naso tarayya wajen bayyana ma'anar ita wannan sujudar rabkanwa din da kuma kusanto da ita wa al'ummar musulmai bi ta'aliki alaiha wa dabtiha ta hanyar yi mata ta'aliki da kuma yi mata gyara wa takhriji ma yahtaju ila takhriji min ahadithiha ma'a dhikri darajati da kuma takhriji zuwa ga abin da yake buƙatar a yi masa takhriji na hadisan da malam ya kawo a cikinta tare da ambato matsayin shi wannan hadisi din liyakuna zalika min al-akhdh bil asbabi don hakan ya zamo na daga cikin riko da dalilai linashiril ilmi sahih fil umma domin yada ingantaccen ilimi a cikin al'umma mu'assasan alal kitabi wa sunna bi fahmi salafina salihin wanda aka dora shi a tushen alkur'ani da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabatanmu na kwarai Allah ya sa muna haltur yadda malam yake maganganun nan yace wa as'alullaha ta'ala an yarhama ash-shaykha kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki an yarhama ash-shaykha akan ya jikan malam rahmatan wasi'a yalwatacciyar rahama wa an yanfa'a bima manna alaihi min al-ilmi an-nafi' kuma Allah ya amfanar da abin da yayi wa shi wannan malami fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya masa kyauta da shi na ilimi mai amfani yana roƙon Allah ya amfanar da ilimin shi mawallafin littafin ji mai ta haƙiƙi ya ce wal'atharil hassan da kuma gurbi ko kyakkyawan baya da shi malan ya bari innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu muhammad Allah ya tsira ga annabinmu muhammad wa ala abawaihi ibrahim wa isma'il da kuma iyayensa annabi Ibrahim da annabi Ismail wa sa'iril anbiya'i wal mursalina wa sallama tasliman kathira yace da kuma sauran annabawa da manzanni Allah kuma yayi aminci aminci mai yawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin yace karshen dai fatan mu da'awar mu shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai muna tare Mala ya ce wannan waka tabahu abu Abdullahi Muhammad bin Sa'id Rislan shi ne wanda ya rubuta wannan ta haƙiƙi ɗin. Har ila ya kuma ya ce tarjamatu Sheikh Al-Uthaymin ga tarjama game da shi wannan malami ɗin. Ismuhu wa nasabuhu sunansa da kuma dangantakarsa. Kamar yadda muka ji sunansa waye? Ya ce huwa sahibul fadilati Sheikh Al-Alimul Muhaqqiq Al-Faqihul Mufassir yana magana kan wa Uthaymin mawallafin littafin ya ce shi ne ma'abocin falalan nan dattijo masani sannan mai bin diddigi sannan malamin fikihu bi ma'ana masanin fikihu al-mufassir masanin tafsiri malamin tafsiri ko ba za ka gaskata shi bai kaje ka nemi wannan littafin na tafsirin nasa abu abdullah da aka ce al-faqihu masanin fikihu shi fa ai wannan littafin da kuke risalatun fi dima'i tabi'iyya din nan iya ita kadai ta isa ta a gaskata cewar me masanin fiqhu ne yace shine Abu Abdullah baban waye Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Uthman ibn Uthaymin ya kamata ya sa Uthman min al-wahabati min bani Tamim yana daga cikin kabilar Wahaba daga cikin kabilar Banu Tamim mauliduhu mahaifarsa ya ce kana mauliduhu fi lailati sabi'a aihuwar shi Uthaymin a daren fi lailati sabi'i wal 20 daren 27 ne min shahri ramadan al mubarak a watan ramadan mai albarka ran nawa ga wata aka haife shi na'am 27 kai turanci ba kowa ne iya turanci ba bauchi mukan ninge akwai 'yan boko dama duk akwai naziri da firamare tun muna yara ake yi ko? na'am 27 ga watan ramadan aka haife shi am shekara ta alif 347 shekara ta 1347 aka haife shi fi madinati unaiza na'am ta yi wani ya dace an haife shi a daren lailatul qadir daren da ake neman lailatul qadir yumkin muna fatan haka ihda mudunil qasim bil mamlakatil arabiyyati saudiyya yace an haife shi ne a ɗaya daga cikin biranen saudiya kawai shikenan muna tare shekara ta nawa 1347 wa nasha'atuhu al-ilmiyya tasuwarsa ta ilimi yace hafizal qur'anal karim fi sinnin mubakkira yace tun a kananin shekaru ya haddace alqur'ani kananin shekara 30 da nawa zuwa 40 da nawa sune nawa kananin na'am 37 30 da 10 oke goma sha eh ba abun mamaki ba ne shi tun yana yaro kenan mai muka fahimta sai an daka shi kullum yake zuwa makaranta sai an kora shi wanda kullum sai an kora shi ta dole anya zai samu hadda yadda ya kamata kuwa kafin ya zo ma an fara dori a aji ba haka ba ne ba shi ya ji kawai tun yana yaro Allah ya masa kyauta da ba sai an kora shi dole ba kama hanya yake lokacin na yi ma dai ce mama na shirya na tafi an fahimci gurin nan Allah ya sa mu yi koyi da shi don mu ma mu haddace a shekarun yarinta yace wa kadha mukhtasaratin fil hadithi wal fiqh haka kuma ya haddace ƙananun littattafa na hadisi da kuma fiƙihu kamar su ne na ƙananun littattafa na hadisi da fiƙihu tun a ƙarancin shekarun da ya haddace su irin su arba'u na hadis ko tun yana yarinta su akubari haka duk ya haddace su a ya kamata dama ya zama malami inda a wannan shekarun ne haka ne kamar kwanakin bayan yi dauran kwace ce hadisan nan anan an yi haddar uswatun hasana kamar kuma kwanan nan an yi dauran bi'atu zayyid kaga tun a irin waɗannan shekarun yanzu kuwa an kwatanta da shekarunsa ba kun yi ɗirka-ɗirka imana yara lokacin tun yana ƙaranin shekaru haka ya haddace su Allah ya sa albarka a cikin abin da muka haddace malai ce bayan nan summal tahaqqa bi halaqati fadilati shaykh al-allama Abdulrahman ibn Nasir as-Sa'di ko as-Sa'di yace sannan kuma sai ya shiga makarantar babban malamin nan da ake masa inkiya da waye Imam as-Sa'di ma abocin littafin Taysirul Karim ar-Rahman da aka fi sani da Tafsirus Sa'di sai ya shiga makarantarsa kenan kaga dalibin ya zama dalibinsa ko ya ce wa kana shaikhahul awwal kenan wa kana sa'adiyu shaikhahul awwal imamu sa'adi sai ya zama shine malaminsa na mai na farko bayan ya gama waɗancan ƙur'ani da sauran 'yan ƙananan littafa ya ce allazi na hala min ilmihi wanda ya kwankwada daga iliminsa wa ta'athara bi manhajihi wa ta'asili sannan kuma ya ta'asirantu da irin tsari da salo na imamu sa'adi a ina ga yana faruwa haka ne za ka ji wani idan ya zo karatu yadda malaminsu yake biya masa karatu idan ba a ga malamin ba ma sai a ɗauka shi ne an ji yana yi to irin tsarinsa da salansa na karatu sai zama ya ta'asirantu da na as-sa'adi ya ce wattiba'ihi lid-dalil sannan ya ta'asirantu da irin bin imamu sa'adi game da dalili imamu sa'adi bai zama mutumin da kawai da aka ce Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce kawai ya abin nan ba a'a yakan kokarin bin dalili ko ka ce ai hukuncin da kyau ko kuma ai ba kyau imamu sa'adi bibiyan dalili yake da kace ba kyau menene dalilinka da kace da kyau menene dalilinka shi ma Uthaymin sai ya dabi'antu da wannan tunda malamin sa ya zama shi ba dan ji kawai ya yadda bane sai ya bi dalili shi ma sai ya dauka sai ya zama ya ta'athirantu da wannan wannan dabi'a ce mai kyau Allah ya ba mu ikon ɗoruwa a kai ya ce wa ƙwariƙoti ta dirisihi da kuma hanyar koyarwan imamu sa'adi mai muke cewa method ko ya ɗauki method irin na imamu sa'adi in ya zo yana koyarwa shi ma irin yadda ya kwaikwaya daga imamu sa'adi haka yake yi fadarasa alaihi fi tafsiri wal hadithi wa tauhidi wal fiqhi wa usule wal fara'idi wan nahawi sai ya koyi ilimin tafsiri a wajen imamu sa'adi sannan ya koyi ilimin hadisi da tauhidi da fiqhu da usulul fiqhi da kuma ilimin gado da ilimin nahwu du ya koyi waɗannan bangarorin a wajen wa Imam As-Sa'di wa qara'a 'ala Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu fi an-nahwi wal balaghati athna'a wujudihi fi Unaiza lokacin da yake garin Unaiza sai ya koyi ilimin nahwu a gin ya ƙara zurfi a nahwu kenan da kuma balagha a wajen Sheikh Abdulrazzaq Afifi a gansa malamai biyu anan yace waltahaqa bil ma'had al ilmi fi riyadh sana sannan kuma sai ya tafi college ta ilimi a kasar riyadh a shekara ta 1372 hijriya wa intazama fi dirasati sanatayn intafa'a fihima bil ulama'i alladhina kanu yudrisuna yudarrisuna fil ma'hadi hina dhaka ya ce a wannan lokacin sai ya samu ilimin zamani na tsawon shekara biyu wanda ya amfanu a cikin shekaru biyun nan da malaman da suka kasance allazina kanu yudarrisuna fil ma'hadi hina zak wanda suke koyarwa a wannan college din a wannan lokacin Allah ya samu na tare daga cikin malaman gurin wa minhumul allamatul mufassiru sheikh muhammadul muhammadul amin ash-shanqiti yace daga cikin su akwai al-mufassir malamin tafsirin nan ash-sheikh muhammadun al-amin ash-shinqiti ko ash-shanqiti wanda aka bi sani da imam ash-shinqiti shine mawallafin littafin adwa'ul bayan din fi idahil qur'an bil qur'an shine yace shine yake da alaka ko suke da kamanceceniya da ufamin din ta wajen fito da fassarar ƙur'ani da alƙur'ani Allah ya ba mu ikon neman su shi ma ana ga akwai wanda aka dunkule shi mai guda ɗaya yanzu haka ya ce wa shekul faƙih abdulaziz bin nasir bin rashid da kuma abdulaziz bin nasir bin rashid wa shekul muhaddis abdulrahman al-ifriqiyu mun ji waɗannan malamai ya ce wata salabi samahati shekhil allama abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala sannan kuma sai ya je tafi wajen babban malami mai alfarma waye bin baz ya je zauna a gabansa ai ya kamata daga nan ka gano ya kwankwado karatuttuka eh tunda ya zo wajen waɗannan jigajigan malaman ya zauna a gabansu ya kwankwada ya sha فقرأ alaihi fil masjidi min sahihil bukhari sai ya karanta wani bangare na sahihul bukhari a wajen shi bin baz a masallaci yake bin sa masallaci yake dauka mun fahimci wannan ya karanta a masallaci wani bangare na sahihul bukhari ba duba kenan yace wa min rasail shaykhul islam ibn taymiya sannan kuma da wasu daga cikin littattafan shaykhul islam ibn taymiyah al-harrani ya koye su a wajen wa bin baz wata'athara bihi ta'assuran shadida kuma ya ta'asirantu da shi sosai tasiri sosai bal yu'tabaru bal yu'tabaru ibn baz huwa shaykhuhu thani yace ba ma haka ba ana lura da cewar bin baz ba shine malamin sa na biyu akan me suka gina wancan shaykhuhul awwal wannan shaykhuhu thani saboda yawan zama da yayi a gaban su Allah ya sa muna tare ai ga wasu malaman na jami'a amma da yazo sai zauna ya ɗau karatu da yawa a gaban waɗannan ɗin ya ce wata kharraja fil ma'ahadil ilmi sannan kuma ya yi graduating a wannan jami'ar ta ilimin kwalejin ilimin wata ba'a dirasatahu aljami'iyya intisaban hatta nala shahadata aljami'iyyata min jami'atil imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyya sai ya ci gaba da karatunsa na jami'a ya ci gaba da karatun kenan eh fodharin karatun nasa can baya shekara biyu ba sai ya zo kuma ya jona karatun ya ce har sai da ya sami certificate na phd a wurin a'maluhu wa nashatuhu ilmi ayyukansa da kuma nashadinsa na ilimi yace bada'a tadrisa منذ am ya fara karantarwa ne tun a shekara ta 1370 1370 fil jami'il kabir bi unaiza a babban masallacin juma'a na garin Unaiza garin da aka garin nasu kenan yace fi am a shekara kuma ta 1374 uyina mudarrisan uyina mudarrisan bil ma'had al ilmi bi Unaiza a wannan lokacin sai aka ambata shi bi ma'ana aka yi audin nasa aka bashi appointment a matsayin malami a wannan college din aka dauke shi lecturer a wurin kenan wastamarra mudarrisan bihi ila am ya ci gaba da koyarwa a wannan makarantar yana lecturing har zuwa shekara ta 1398 sai a je abubuga faratar shekarun nan haka ake yi wa sharaka fi akhir hadhihi alfatrati bi wad'i ba'd almanahij ad-dirasiyya li jami'at al-imam Muhammad bin Saud yace a ƙarshen wannan zangon yayi tarayya wajen tsara syllabus tsari na karantarwa a wannan jami'ar jami'atul islamiyya muna tare kuwa sai zamo tsabar himmarsa da ƙoƙarinsa sai ya tsinci kansa a cikin masu tsara mai syllabus kuke cewa ko curriculum ko masu tsara curriculum na karantarwa sai ya tsinci kansa a cikin masu tsara curriculum da syllabus na karantarwa ga baki daya don Allah muna tare kowa da kowa ake sawa ala mudathir Allah ba malaman kowa ake sawa sai wanda ya kai to sai jan wuya ko sai da suka gano shi ma wuyansa yayi ja ya kai aka cusa shi cikin masu tsaya su tsara syllabus na karantarwa Allah ya datar da mu ثم لم يزل أستاذا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقاسم بكلية الشريعة من عام 1398 هجرية إلى وفاته رحمه الله yace sanan bai gushe ba yana nan a malami a ɓangaren wannan jami'ar a gefe a college in shari'a faculty of law ake ce musu ko na shari'a a wannan makarantar a shekara ta 1300 da casa'in da takwas har zuwa rasuwarsa Allah ya masa rahama ya ce sannan kuma kana udwan fil majlis ilmi bi jami'atul imam muhammad ibn su'udin al-islamiyya lil amain ad-dirasiyyain ya ce sannan kuma ya zamo daga cikin memba na council of ulama na makarantar a wannan jami'atul islamiyya din a shekaru biyun nan na dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara zuwa ɗari uku dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da tara hijiriya muna tare da wannan tsakanin mai muke cewa ana yin session a ce 2000 kaza stroke 2000 kaza to 1398 stroke 1399 wannan session ɗin da kuma 1399 zuwa 140 hijiriya sai ya zamo yana daga cikin memba na olin council board din ake cewa kuma ne a makaranta su bc da waye wannan yan majalisar tasa sai ya zamto daga cikinsu na'am senate ko sai ya zamto daga cikin senate a wannan shekaru biyu ina ga himmar ta kai himma ya ce sannan kuma kana udwan fi majlisi kulliyati shari'a wa usuli dini bi far'il jami'ati bil qasim wa ra'isan li qism al aqidati fiha har ila yau saboda tsayuwarsa da aƙida sai ya zamto daga cikin memba shi ma na senate ɗin college ta shari'a faculty of law kuma a gefe guda sannan ya zamto kuma shi ne yake kula da ɓangaren aƙida a wannan gurin shi yake kula da ɓangaren aƙida ya ce كان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام سننكم يزمتو daga cikin memba na cikin manya-manyan malaman Saudiya a shekara ta nawa bakwai ila wa fatihi har zuwa rasuwarsa rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama kaga sai zamana majalisul shura zamu ce kenan ko majalisul fatawa duk wannan da na Saudiya da suke bada fatawa sai ya zamto ya tsinci kansa a ciki ya ma bar iya na jami'ar kadai Saudiyar gaba ɗaya sai aka tsinda mashi a ciki dan Allah da dan kankanin ilimi da aka yi mutum gurin nan na'am ba zai yiwu ba sannan yace hasala ala ja'izatil malik faisal al alamiyya li khidmatil islam lil am al hijri sannan kuma ya sami award na mamlakar faisal ta duniya gaba ɗaya domin yi wa addinin musulunci hidima da suka kalli irin faɗi tashinsa wajen karantar da addinin da yi wa addinin hidima to sai ya sami award na Malik Faisal al'alamiya ta duniya gaba ɗaya. A shekara ta 1414, mu'allafatuhu, littattafan da ya wallafa, wannan mu ce guda nawa. Dama mun yi risala fi dima'i tabi'iya, haka ne, to da ire-irensu. Malam ya ce, Ai, balagot mu'allafatuhu rahimahullahu akfara min tis'ina kitaban wa risala. wallafe-wallafensa sun kai sama da casa'in sama da nawa kaga ga wannan a matsayin risala ga waccan ga wancan tafsirin nasa da muka ce da ire-irensu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wafatuhu rahimahullah ta'ala rasuwarsa Allah ya masa rahama yace ruzi'atil ummatul islamiyyatu jami'uha qabila maghribi يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة ya ce ai gaba ɗaya al'ummar musulunci gaba ɗayanta sai da ta girgiza ta ɗimauce yaushe gab da magaribar ranar laraba sha tara ga watan shawwal gab da magariban laraba sha tara ga watan shawwal shekara ta 1422 بإعلان وفاة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة me yasa al'ummar musulunci gaba ɗaya ta rikice ta ɗimauce ta girgiza ya ce saboda jin sanarwan rasuwar wannan babban malami al'ufaimin Allah ya sa muna tare an ya kamata duniya ta girgiza haka ne ko a gari ne aka ce wani babba ya rasu yaya garin yake zama dole garin daɗe ɗauka وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة yace sannan kuma sun yi wa wannan shehi sallah a masallacin harami bayan sallar la'asar ranar alhamis sha shida ga watan shawwal shekara ta 1421 muna tare suwaye suka masa sallah al'alaful mu'allafa ya ce dubban-dubbanin mutane dubban-dubbanin ba ɗaruruwan mutane fa dubban-dubbanin mutane ai za mu kwatanta abin ya yake kwatanta rasuwan sheik jafar mahamud adam allah ya kai haske makwancinsa misalin sheik muhammad awal adam albanin zaria yaya garin ya ɗauka ranar na'am bahaushe yake ce ba ƙasar maya ta ɗauka ba masakartinki kagan kaje na naka ce ɗaruruwan mutane watakil sun kai ɗari fa mutanen da suka ji ai sun fi ɗarin ba na'am ka gani to ballantana shi ma da duniya ce gaba ɗaya take amfana da iliminsa shi ne ce al'alaful mu'allafa dubban dubbanin mutane ya ce wa shayya'atuhu ilal makabarati fi mashahida azimatin latusau sannan kuma suka raka shi zuwa makabarta cikin taro babban taron da ko manyan tarurrukan da ba za su iya wasattuwa ba ba za a iya siffanta su ba saboda yawan jama'ar shi mala ya ce siffanta yawan jama'ar ma ba zai yiwu ba irin jama'ar da aka yi ko kai za ka yi irga mutanen da suka kai sheikh muhammad awal adam albani zariya makabarta ko na malam jafar iya a bidiyo da ka gani na'am eh na'am ya ce wani ɗalibinsa ya ce in aka bari gari ya waye ba a shirya shi ba to in gari ya waye ba dole su samu damar zuwa kusa da shi ba da a fi ƙarfinsu kuma hakan ta faru saboda an yi cincirindo zuwa ga abu allahu akbar allah ya ba mu albarkacinsu mala ya ce wa dufi na bi makkatal mukarrama rahimahullahu rahmatan wasi'a kuma an binne shi ne a makka Allah ya masa rahama yalwatacciyar rahama wannan yace wa kataba wa kataba Abu Muhammad Abdullah Muhammad bin Sa'id Rislan shi ya rubuta wannan mukaddimar ai ya fa'idantar da mu da waye shi Uthaymeen maimakon sai mun tafi nemo tarihin sa a wasu wurare sai naga ya kamata mu bita wannan shine sai kuma mukaddiman da shi malam yayi inda lokaci sai mu yi mukaddiman malam din nawa ka ce mana na'am wai sai mu tabbata littafin ko mu tashi a kanta ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin haka ne akwai wanne wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin alladhi ballagha al-balagha al-mubin muna tare yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu Muhammad wanda ya isar da sako isar wanda yake bayyanannen isarwa wa ala alihi wa ashabihi kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga alayensa da sahabbansa don mun yi bayanin waɗannan guraren wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin har muke na insha Allah da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama yace amma ba'du amma bayan haka yayi nan ba ila yawmiddin din nan ya sa number one ya yi takariji a wannan ma ya yi shi kenan ya ce amma ba'adu bayan haka fa'in na kathiron minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane ya jihalu na kathiron min ahkami sujudi sahawi fi salati ya ce fa'in na kathiron minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane lalle da yawa daga cikin ya jihalu na suna jahiltar rashin sani kenan ko me suke jahilta kathiron min ahkami da yawa daga cikin hukunce-hukuncen sujudi sahawi sujudar rabkanwa fi salati a cikin sallah don Allah muna tare ya jahaluna maza kathiran suna jahiltar da yawa abubuwa da yawa min ahkami daga cikin hukunce-hukuncen sujudi sahawi sujudar rabkanuwa a ina fi salati a cikin sallah gaban nan ta fito ya ce faminhum daga cikin mutanen akan sami man yatruku sujudar sahawi wanda yake barin sujudar rafkanuwa fi mahalli wujubihi a wurin wajibcinta muna tare akan sami faminhum daga cikin mutanen man yatruku sujuda sahawi sujuda as-sahawi wanda yake barin sujudar rafkanuwa fi mahalli wujubihi a wurin da take zama wajibi kaga an samu matsala wa minhum daga cikinsu kuma akan sami man yasjudu wanda yake yin sujadar fi ghairi mahallihi ba a gurbinta ba fi ghairi mahallihi kenan ba a gurbin yin sujadar ba sai yayi ta in ta qabli ce sai ya a wajen ba'adi in ba'adi ce sai a wajen qabli to ana samu haka a cikin mutane dan Allah muna tare ake akan samu wanda kuma ba gurin da ma ya kamata a yi sujadar ba ne sai ya yi wannan abin da yake nufi kenan ba wurin wurin da bai kamata a yi sujadar ba sai ga ya kamata kawai ko tsammaninsa ana yin sujada a gurin kuma ba a yi ko idan ka ya faru bai san ma akwai gabar da inda mamu ne mamu ya dauke ba ba sai ya yi komai sai ga shi sai ya yi sujada a kai ya ce wa minhum daga cikin mutane kuma man yaj'alu sujuda sahwi qabla salam akwai wanda yake sanya sujudun rabkanuwar tasa ta zamto kabali shine qabla salami kafin sallama wa in kana mawdhi'uhu ba'da koda gurbin nata bayan sallaman ne gurin na ya fito wa minhum daga cikin mutane man yaj'alu sujuda sahwi akwai mai sanya sujudar rabkanuwar yayi ta qabla salam kafin sallama wa in kana mawdhi'uhu ko da wurin yin sujadar ba da hu bayan sallama ya kamata a yi shi kuma sai ya yi kafin sallama ana iya samu? ya ce wa minhum daga cikin mutane akwai man yasjudu ba da salam akwai mai yin sujadar bayan sallama ya yi sujudar bayan sallama wa in kana mawdi'uhu qablahu ko da wurin yin sujadar kafin sallamar ne wa in kana mawdi'uhu qabla salam ko da wurin yin sujadar kafin sallaman ne kenan kaga ya juya a maimakon wancan sai malai yace walidha saboda haka ne lura da ana samun haka a cikin mutane kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jiddan sanin hukunce hukuncen sujudar rabkanwar ya zamto abu ne mai matukar muhimmanci dan Allah muna tare walidha saboda haka ne saboda me samun wasu su yi sallar sujudar a wurin da ba na ya kamata su yin ba ko kuma su barta ma a wurin da ta wajaban ya ce sai kanat ma'arifatu sanin ahkamihi hukunce-hukuncen sujudar rafkanuwa sai ta zamo muhimmatan jiddan abu ne mai mahimmanci kwarai ko muhimmatan jiddan abu ne mai mahimmanci sosai don Allah muna tare? la siyama lil a'imma musamman ma ga jagorori allazina yaqtadi annasu bihim muna tare musamman ma ga jagorori allazina yaqtadin nasu bihim waɗanda mutane suke koyi da su waɗanda mutane suke koyi da su wa taqalladul mas'uliyata kuma suka ɗauki nauyin mas'alar ta ita wannan sujudar rabkanuwa ɗin ko harkar da ta shafi wannan sujudar rabkanuwa ɗin fittiba'il mashru'i wajen bin abin da aka shar'anta fi salatihim a cikin sallarsu allati ya ummunal muslimina biha wanda suke jagorantar musulmai da ita Allah ya sa muna tare mala yace shi Uthaymeen kenan saboda wannan ne fa ahbabtu sai na so fa ahbabtu sai na so an uqaddima li ikhwani na gabatar wa ɗan uwana suwaye al'ummar musulmai mu kenan ko an uqaddima li ikhwani na gabatar wa ɗan uwana ba'dhan min ahkami hadha babi wani sashi na hukunce hukuncen wannan babu kenan ba duye tattaro ba wani sashi na hukunce-hukuncen wannan babin wani babi babin rafkanuwa a cikin sallah din rajiyan min Allah ta'ala ina mai fata daga wurin Allah ina mai kwadayi daga wurin Allah an yanfa'a bihi akan ya amfanar da wannan rubutun da zan yi na hukunce-hukuncen sujudar rafkanuwa ya amfanar da wa ibadahul mu'minin bayin sa mu'mine Allah ya asa ya amfanar da mu mala yace fa aqulu sai na ce musta'inan billah ina mai neman taimakon Allah ko fa aqulu ina mai cewa musta'inan billahi ta'ala ina mai neman taimakon Allah madaukakin sarki mustalhiman minhu tawfiqa ina mai neman dacewa daga gare shi ka kalli mustalhiman ina mai neman dacewa ko mustalhiman ina mai neman yamin ilhama ilhama minhu daga gare shi ta me at-tawfiqa dacewa muna tare kuwa in aka maka ilhamar abu ba tuso ma tunanin dacewar ba kenan mustalhiman minhu at-tawfiqa ina mai neman taimakonsa ya min ilhamar dacewa lissawabi zuwa ga abin da yake daidai ƙarshen mukaddimar kenan sai matashiyar karatunmu sujudu sahawi sujudar rafkanuwa ɗin malam zai fara mana da bayaninta in allah maɗaukakin sarki ya amince ya ba mu aran rai da kuma lokaci da damar zuwa lokacin da za a ɗora rana ita yau kenan ko allah ya shiga lamarinmu ya datar da mu akwai matsala wannan zai zama darasinmu na ɗaya kenan in Allah ya amince ku na in ba matsala sai mu ce mai subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum